وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي إن صوتي هنا وداتا بكو muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha tara ga watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda yau muna nawa ga wata a wata yan lissayi eh aha kenan ishirin muke to wanda ya yi daidai kuma ga ishirin da takwas ga watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta wanda sai ce ana taron mu daga masallacin da aka sani da suna masallacin SAM a wannan gari namu na maradi inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi na babban malamin musulunci shine a Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Din Albani rahmatullahi alaihi littafin shi mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للتاهل لكي من بيان صفة صلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تندق كبر حرما حزوى سلم كما كان عجل من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم باشك عائدة الله سبحانه وتعالى يقول من الشيني in ku ɗiɗuhu ta haka ne in dai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun shiri shi yasa za ku ga wannan littafi na mala albani ba abin da ya mai da muhimmanci kan shi shi bai damu ba in ya zo ya ce ma a'a mu a mazhaban mu kaza farilla ne a mazhaban suwa da bid'a ne a'a shi kawai abin da ya sa gaba ni manzon Allah ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sa ka ji ai ba a bayanin sunna makaruhi kan a'a kawai yana ma bayanin shiriyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sallah wanda wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na 26 ko so taken karatun namu shine karatun hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai sati da ya wuce idan uwa ba su manta ba muna at-ta'aminu wa jaharul imamu bihi ko cewa amin da kuma bayyanar da amin illiman wanda mun yi bayani hatta ma mu za su cewa ni amin wanda wannan haɗin amin shine sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam galiman da kuma mamu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarni cewa liman yace amin ko yace idza amana al-imam fa amin in liman yace amin to kuma sai ku ce amin wanda Muhammad Nasiruddin Albani a karatun da muke baya kun ga ya ce ni ana son mu ce amin ne wadda liman zai rigaye mu sai dai ba sai liman ya ida amin ba mu za mu ɗauka wanda mu yi wannan bayani ba daidai ba ne ba ka yi shiru wanda kuma mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurin cewa amin yana ɗaga sautin shi ana za wanda akwai asali na ɗaya daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake masallacin shi masallaci ne wanda ke da kai irin azaru da sauransu in yace amin masallaci ya amsa aka ce hatta ginin masallaci yana amsawa saboda ni sahabbai suna miƙa goyon bayan su ɗari saman ɗari kan duk abin da aka ce manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu kuma yanzu nan daga kasha turanci da kyau sai ka ga amin in ma akwai jiran zama ko ba haka nan ba sai ka ce ai ya saba ma ka'ida ta duwa da lam ha wannan ba daidai bane ba babu addinin da ya ba kowa haƙƙin shi wallahi ira addinin musulunci babu wanda yake son mu sama da yadda uwayen mu suke son mu irin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda manzo Allah yake son mu yake sosai mu uwayen mu ba su yi mana hakan eh kwarai da gaske shi yasa duk abin da kaji an ce manzo Allah ya ce to kabi shine alkhairi gare ka kabi shine sauki Allah ne ba da tabbas duk abin da zai mana zai mana zai zama takura a dinin manzon Allah wannan abin yana takura mu sallallahu alaihi wa sallam shi yasa hatta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk inda nayi muku umarni to ku bi umarnina inda kuma na muku sauki to ku bi saukin da nayi muku duk inda aka ce Allah subhanahu wata'ala ya yi sauki kamar yanzu misali sai ya zamana sallah ta zo mana ranar juma'a ko to yanzu in sallah ta zo ranar juma'a ya ya kamata a yi duka biyu za a yi ha ga idin juma'a ga kuma idi na sallah to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake hadisa ma'a yawmikum hada idani haƙiƙa dai kam yau idin ku guda biyu ya haɗu man sha a ce yake da za'ahu ala juma'a duk wanda ya so in yayi idi ko ba sai yayi juma'a ba kaga sauki ne aka yi kaka ce a kai mu ha abinda aka gada uwaye da kakanni sauki ne Allah ya ma ko kuma ka ce idin kai juma'a in ka je kai idi a ranar ba juma'a ba a zahar Allahu akbar sauki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma duk da wannan zaka samu dole ce a mu dai sai ni ku je ku mu dai tunda manzo Allah ya mana sauki wallahi ba ni ai ban man cewa ba da juma wannan bane shekara biyu baya ko ko daya wanda aka zo ta sallah ta haɗu da idi ko wanda alhamdulillah mutane da yawa sun fahimta ba fa an ce yin laifi bane ba amma dai tunda an yi sauki Allah yana kyamata ya mana sauki mu shi karɓar saukin nan da Allah yanzu ana bin ka bashi na jikka goma ta ahwa ne kawo ni ta jari eh jari ka ce a'a ba ni so an sa sai na ji kana a'a na ma sauki ka san matsalar da ke da kai rishin fahimta addini ba karaman matsala ba ce ba in mutum bai fahimta ba ko cuta shi kallon da yake wannan abin kawai addini a ce an yi dan ƙarin lada ma misali me ba da ladan ne yake ya ma sauki ko ba haka nan ba to Allah ya fahimtar da mu shi yasa ƴan uwa mu rinka cewa amin ma'ana amin shine Allah ya karba Allah ya amsa shi yasa aika kuma ce hadisan da muka ranta baya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faqulu amin ai shine ma za mu tashi ko wanda akwai hadisin da muka ranta baya wanda annabi yake duk wanda amin din shi sai daidai ta mala'iku ko Allah zai gafarta mai zunuban shi wanda mun karanta wannan hadisan shi ne muke za mu sake karanta su a shari'i ko wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa malam yake wa fi hadithin akhar a wani hadisi manzo Allah yake fa qulu amin ku ce amin shine ni yujibukumullahu Allah zai amsa muku ai shine ma'ana amin in ba ku ce sai Allah subhanahu wataala ya amsa muku wa kana yaqulu annan Muhammad sallallahu ya kasance yana cewa kenan min shirin wannan hadisin kai mu karanta wannan gashi nan lamba jumala yake muslim da Abu Awana su suka rawaito wannan hadisi cewa amin ana so a ɗaga sauti ƙwarai a ce a jika masallaci ya amsa liman ya ce ma mutu ce muna fahimta annan muhammad sallam kamar yadda ya muna umarni mu ce amin sai aka samu wani shaidani la'anatullahi alaihi ne ibrahim zazzaki shugaban yan shi'a wai sabida taɗewa wai sai ce ai amin ma ba ki ba larabci bane ba ai amin sunan ma wani gumki ne shi sa kullum in muka zo muke cewa addinin mu daban na in shi'a daban mutane ba su ganewa ba su ganewa to ne ga ana a malam kai kaga mutum shi bai san ce ce shi abba ko qawaidi bai yi ba ka ce mai ga shi'a wanda fa duk ya shi zai ce ma malam ko ya ce ma ustaz in ba bai ce ma ba ya san ka dara shi wani sanya addinance ko ba haka nan ba shi bai san wannan abin da kake mai bayani ba kuma sai ya zo yana gardama wallahi shi'a ba addinin musulunci bane ba ban cewa ni da kaina da nabi irin malumai suna magana sai in ji magana ta yi girma ba za ka gane ba sai in kashi da cikin littattafai za ka ga shi'a ƙarshe su Allah babu su yarda da shi ba kire ma magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta qur'ani naku daban naku daban sai ta kuka ga ai suna tsine masa Abubakar da Umar sabida ni sun san in suka ce sun yarda da sahabbai ko ya za su yi addini dole su irin addinin da muke yi to amma sai ga mana duk sun tsine mu sahabba albarka sun ce ba na kware bane ba to ka ga yanzu ka taranto musu hadisi kace Abubakar ya ce su yarda sun ce dan wuta ne a sai ce ai amin ma ba larabci bane ba ai amin ma sunan wani gumki ne dan haka bai dace ka ce amin ba subhanallah a cikin sallah ga manzon Allah yana cewa ku ce amin Allah ya amsa muku yahudawa suna mana hasada kamar yadda manzon Allah yake wurin cewa amin da kuma sallama a tsakanin saboda ni dai in mun ce amin cewa muka ghairul maghdubi alaihim wala dhalin ko muna roƙon Allah kai ya maida mu irin to ka gani suna jin haushin wannan amma wani yahudawa wanda suka sani ake cewa kullum cewa kake Allah kai ya maida ka irin Yahudawa ko Nasari to za ka ga to shi yasa ka ga da bamu cika cewa amin ba ai kaga ya tasiri cikin mu ko a sai ka samu malam cikakken mutum amma sai ka ga ana ai wani bakin bature ne sai cewa amin cikin sallah bakin mana shi dai gashi musulmi amma duk wani abu wanda hito daga wurin turawancin ya yi gaggata su saman kan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sai ka jawo hadisi sai ce no malam bremen baka gane ba ne mun samu malkon ya yi taba wani turanci ko yake sai dai ya nuna kai ne baka gane ba ai kiran sallamin kana kallo yanzu wannan lasifikar da ake sawa cikin masallaci ba ka ga yana takura mu mutane a kuma da dare duk sai ka ji gidan suwari ya amsa shi da takura mu mutane ha ai yana ɗaya daga cikin dokokin da shi wa'in shugaban ƙasa wanda yake kokarin a sa shi ne wai a hana kiran sallah a yi amma ba a hana orchestra ba ko ba ku gane ba amma kuma sai ai magana sai a'a ai ku ne musulmi mu ne ma asali ba mu gane musulunci ba har sai yarin kazawa muku magana yana jawo ayoyi to musulmai mu ne muke hada da addinin mu saboda ba mu fahimci addinin ba yanzu da Allah musamman wanda suke nan yankunan bari dare yanzu bakin da aka ce ma binciki nan sai ka fara jin ki dake dake na har kusan asuba duka wa'an ga suna ilawa sai wa'an kin su dauka kuma ha kalla ga ga wuri nan kun kusa fuwayen da mai kusa take da likita ba ka jin kidin da ake ciki ha duka wannan ba ta kula ma mutane bane ba sai kiran sallah an sa mikro ni na yi imani da ake fuwayen da mai yisan wa kullum karatu ne ake sawa har sai ya tawaye sai ka yi musulmai suna cewa ana takura mu bai da ake ba haka addini yace kaga addinin bai ce ba amma yanzu kalli ballan da ake yi wa kace ya hito yayi magana sai ayi magana a ce akwai dura da ina dura da lamu in take ƙarya ce dura da lamu ta ɗayan iska ce shedannu da ɗaya babban albarka take ɗarbe bajin yau da aka zo kace akwai wani masallaci ungoku yana muku kaza yana muku kaza lokacin nan dura da zan za ta aiki amma yanzu duk ba ga sunan ba ba sun san sun takura mana ba kalli tsakiyar gari wannan wuri ne ce kire mu masu lahiya ne ga wa'anda suke likita kwanci akwai wani doktor wanda aka kawo yayi ta kokarin hada da wannan karshe an tada shi yace suna da mahaukata yace inda ake ce din nan kusa yake da likita wurin mahaukata ya yace sai kaga mahaukata sun tashi suna tara yayi sannan akwai mara lafiya wanda bai son wannan kurame amma aka nuna mishi ina ai kuna da inciki amma ka ku musulmi ba ku da inciki shi yasa cewa amir din ba karamin tasiri ke gare cikin sallah ba kana roƙon Allah kai ya sa ka tafi nan su da irin wa'ancan mutane kaga musulmi yana hihita iyayen shi akan uwayen shi zai iya subhanallah zai iya siyan ma matar shi mota ka rinka takawa lafiyayya amma ga uban shi can da tsohon motsi shi yasa ai ba wuce yake da ka dan boko fara ka aihon mai mata shi ka san ƙarshen bature shi bature wani da kaji an ce fami to daga matar shi sai iyan shi uwayen shi da ku kanne da magajeni ba fami bane ba subhanallah amma fami kawai shi ne matan shi da iyan shi yasa zaka ga gidan uwayen shi suna kokowa da shinkafa amma zai iya biya ma ɗan shi lakwal ta ɗaruruwa ha zai iya biya ma matar shi lakwal ta ɗaruruwa amma ga mamman shi can wurin sai ta zo goro goro da take ci yana mata wahala ko ba haka nan bane ba ka kalla mutum nawa ka sani wanda dan uwanka ne yayi doguwar lakwal amma yanzu dangin matar shi sai yi cin more shi saman ku wanda asali ku ne ya kamata ku cin more shi wanda yanzu sai zamana wai dan uwanka na jini in kana da bukata wurin shi wai sai ka je kana lalaban matar shi da Allah ke ce mun kai ba ni ma yake sai ta san ce da kai tsakaninka da dan uwanka a to shi yasa Allah ya dace da mu cewa amin in nan zai taimaka mana mu samu kuɓuta daga irin wa'ancan miyagun aƙidin kuma in muka ce amin matakar amin in mu ta yi daidai sa mala'iku Allah zai yahe mana zunubanmu kaga babu alkhairin da yake wannan shi yasa musulmi mu yi riko da shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani da ya zo ce zai saba muna kan abin da annabi ya ce wallahi muslimin ya raba shi yasa wai irin masu aqidan nan na madafila nayi magana sai nake cewa sau kwanakin sanni ta kira ga wa'anda suke su sojawa ne su yi kokari dan Allah su sa mana addini ku ƙara addini a cikin tahiyar sojoji muna fahimta nayi magana da manya-manya daga cikin su sai su ce ai ba su da iko to shi ne yanzu sai na ce to jama'a sun samu iko yanzu to ga ake mulki ko kuna da dama ku je wurin farmasiyo a rinka sallah masu azumi su yi azumi muna fahimta a yanzu ba karatu ko ji kaɗai za mu koya ma ba sai mun ilmantar da kai ilimin addini ka gane sallan nan tana ɗaya daga cikin makamai na cin nasara ka gane ga muhimmancin aikin ga falalaki ga ta ga ta ga sai wani ya ce irin yan madasu da ɗin sai ce ai malam ba a mai shugabanni na siya irin haka to shi bai san mun san su ba ana ma shugaba da siya ne ga su gashi sai na ce to haɗa ni da su sai in gaya mu ko ba haka nan ba sai ce man taɓa shi ba ta kai ba ya haɗa ni da su na ce to bari in ci gaba da gaya abin da nake gani shi yasa ni musulmai ne amma za ka gani subhanallah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace musulmi su yi ma shugabanni biyayya duk abin da suka ce ku yi ku yi matuƙar ba ba saɓa Allah ba ne ba amma annabi ce daga sun muku umarni da saɓa Allah to la sama a wala sa'a babu biyayya kuma babu da'a la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba abu kowa biyayya wurin saɓa maliki kawai sai shugaban Nijar ya ce to jama'a daga yau kowa a yi ya zama dole ya giya ko da birni ne a ni sai mu shiru sai mu ce wallahi ƙarya ce kuma ba mu sha ya ce duk wanda yake zai sa a kama shi a kama shi ta amma haka ake so a wai sai a ce ku yi shiru duk abin da shugabanni suka ce ku ce daidai ne ba daidai ba ne ba abin da suka yi wanda yake daidai ne a ce daidai ne wanda yake ba daidai ba ne ba a ce ba daidai ba ne ba saboda an samu magabata da yawa su mai shugabanni inkari mu ɗauki misali babban malamin musulunci imamu malik rahmatullahi alaihi wani sabon shugaba ne aka naɗa musu wanda su ba su so a naɗa shi ba da aka naɗa su sai ya ce duk al'umma gari su zo su yi mai mubaya'a kowa ya ce yaya da shi ne firezidan ya ce in ka koma daga baya kake ba ka yarda ni na firezidan ba to ba ta ka ta gida ta ka kun gane a ka ce in ka koma kake ba ka yarda shi ne ba to ka haramta ma kanka ma ta ka yarda ta ka ba ta ka bace ba imamu malik ya yi ce ƙarya ce wannan abun ba daidai ba ne ba ya yi fata-fata a mumbari ya ce wannan ba daidai ba ne ba president in yasa aka kamo shi aka miƙa mai kashi har ya kai in ya zo sallah bai iya kama hannu cikin sallah malam lahi ya ce wallahi president ne yasa aka bani kashi to kai ka ga imamu malik kenan wanda a malumai in ana magana imamu malik tsayawa ake yi to ka kai yanzu duka gaba wa aziza ce so kake ka zamna lahiya da su sai dai in su ma na Allah ne to ba haka nan ba to wa'ancan in wasu ce musulunci ne za su wanda ni yana ɗaya daga cikin matsala da muke kallo ta ku yi haƙuri wanda nake ni nake kallo ta mi ta wannan ɓangaren shugabannin namu shine ana ta ƙoƙarin kawo gyara ta ɓangarori mabambanta amma har yanzu wurin ɓangaren addini da sauranmu ban san in kun lura ba za ku ga kamar ba a ma cika magana ɓangaren ba amma wanda ta rike ke mu aka ce mita al'udu ko ba haka nan ba a to kenan ya kamata a ce an ba mu kaso mai tsoka cikin tahiyar nan a ce to malaman nan ne matsalar ku ku zo a abu yanzu na daga cikin matsalar mu tarbiyya na ta lalacewa ya za a yi mana a kawo gyara cikin wannan tarbiyya to wata hanyoyi ne kuke kallo ya kamata a gyara su ko hanyoyi na wasu a rinka karantar da mutane addinin musulunci ingantaccen addinin musulunci daya sannan na biyu wanda ya gagare mu gwamnati ki kama shi mun gane a rinka karantar da mutane addini zai taimaka wurin a samu sauki kamar yadda wancan satin na yi bayani za a samu sauki kwarai amma wallahi kamar yadda nake ga muku kun ga wanga matasan da ke kwace kun ga wanga yaran ƙanana mata da ke karuwanci gwamnati da ƙari ba ta isa ta yi maganin su ba ba ka ga kullum kama su ake ba a musu tara kuma a hiddo su wani ya cewa ake a kama shi a kai shi kasan ya hito ya ci gaba daga inda ya tsaya ko ba haka nan ba amma sai a ɗarme dukiyoyin mutane da imani a nuna musu wannan in kai da Allah ne za ka haɗuwa kuma kai da kanka kasan za ka mutu akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza za ka ga mutum yana da dama wasu abubuwa da yake amma matashi mai jin ƙarfi ƙarfi bai magani shi a cewa za a zo a yi da san ka kalla yadda ake tsoron hukuma ƙwarai ko ba haka nan ba da ta in ka haɗu da iko zanzana kake yi amma yanzu za ka a jiya ne a tele na gaskiya wanda aka kama nan wani rafin da aka yi shekaran jiya nan ajiya wallahi a tele da gani ko an kama shi matashi ne an hasko shi garin cikin kwantariya sai rawa yake yana shigar ta kai ina ina magana wanda ya kalli tele ta ajiya ya ga wannan wallahi sai rawa yake yi ga iko an sa su an ana laya shi kawai rawar shi yake ni ke kai karshe to ga gidan kaso ne za a kai shi kuma hiddo shi za kuma ya sa ana ɗaukar su ha za ka ga wasu ana ɗaukar su suna gwalo suna zagi to ka gani amma kalli ga yadda ake tsoron hukuma ko ba haka nan ba to na ɗaya daga cikin abubuwan da zai taimaka ɓannan nan ta gyaru ko a sa addini cikin tahiyya a rinƙa jan hankalin su wai wa'ancan yaran da ke shaye shaye ni ne ke su shaye shaye wa'an ga yaran ƙanana mata da ke shiga karuwanci ni ke kai su sai a ce a'a suna sa arme ne an ci musu arme sai gwamnati ta yi kiran condition wanda zai sa yaran nan a musu arme wanda na ga muku mun hira da wanda yaran ƙanana wanda suke shiga cikin harkar luwaɗi mata wallahi yawa daga cikin su suka ce sha'awa ke damun su kuma an ƙi musu armi suka ga babu hanya da za su biya ma kansu bukata wai mai imani ce na fa sai ka ga yanzu in ta je sai lalata da namiji ciki zai bayyana abin kunya ya gama gare ta sai sai ta nemi ɗan uwarta mace mai sha'awa sai ta rika biya ma kansu bukata kafin a ce mutum sa cikin tafiye ko ba haka nan bane ba wallahi abin da suka rinka gani kenan su ce suna san almi an ki musu almi je cikin lakwaloli ka gani wallahi kana magana almi za ka ji dan matan na hanka kowace sa almi take kowace amma daga sun zo kun ci a musu almi sun ce a'a ai lakwal take yo lakwal ai ba ta hana almi a'a yarinyar nan ba ta isa almi ba waya ga muka sai ba ka gane ba ta isa ba ko da aka almama mamata da shekara nawa aka almama da ita shi yasa muna zalunta wallahi iyanmu musamman mata da maza kalli samari yanzu sai ka ga yaro shekara 17 18 da ya yayi mika cikin zinace zinace amma da ka ce ma uban ka mai annabi ce wannan yaron ne ya sani a duka an zo an tuta ma arme tsada an kawo masihohi yawa cikin arme an sa daga katin za aka arme ake ka lalle yaro ka ɗauko aiki arme arme ni ce gare ka amma sai ake haga ta ruwai na ɗari uku uku jika jika ko ba haka nan ba ku je ku yi ta yi kafin a waye gari duk sai a samu al'ummar ta lalace wallahi matasan nan cikin ɗari ina muku rantsuwa da Allah yanzu kashi sattin saba'in duk suna zina ƴan lakwal kashi tamanin ba ko yara ƙanana wanda ba ka tunanin sun san haraka wallahi sun yi nisa amma da ka je ka ce a musa almutai a ce ku malaman nan ku ne ana zaman lafiya sai ku tada mu mutane hankali yanzu yaro kamar wancan zaka ce sai ka liƙa gida ya buɗe gidan ya ba ka san ina ya tafi ba akwai wata hanya da aka ce wallahi ta takanga ake tura ka gidan cikin daren za ta yi kawai ta je ta iskanci abu kai iskanci na ta su je su tura ka ta takanga ta hau saboda uwayenta makai ne wai ba su san tayi ta ba arme kike so hito wanda kike so a ni dan kana cikin mu ne bai da kuɗi in kana da kuɗi in musu arme da musu dan ɗaki guda cikin gidanka ku zo ku zauna yahi mutunci gare ka da ce ya ka tayi cikin shiri yahi mutunci gare ka yasa daga tayi nisa cikin iskancin sai kai ba ta san arme yanzu karuwancin kawai ka ba gaba daga yayi nisa cikin iskancin sai ka ga yaro ATD ya kai shekaru kaza ya kai ya so alman amma ba alman bane ga bai saboda ni daga yayi bukata akwai inda zai je biya bukatar shi haka nan ne ko to kun ga wannan matsaloli ne wanda mun sani baki ɗaya mu amma ya za a gyara sai an yi da gaske sai mun yi da gaske mana kuma sai mun taimaka mu junan mu tun da yanzu mun gane wannan yaran matsalar suka gane matsalar suka gane sai a zamna a samo mahita yadda za a yi saboda ni yau in kana kallon iyan makwabtanka ne ke yi ko gobe iyanka suna iya shiga cikin matsalai yara ƙanana ina ga muku yara ƙanana wanda ba su wuce shekara sha uku sha hudu ba su ne yanzu suka yi nisa cikin harakan maɗugo ya su su mata ba a yaki tunaninmu ba ka kalla matasan yanzu yadda suke ka bari dare ya ka hito gari ka ga duk inda ka fito ne suke shirme da motuna wannan ya za a yi gobe su zama wata tsiya ya za a yi su zama wasu wanda za su cewa a yi kaza cikin addini a bar kaza cikin addini saboda ni shi ko da ya taso cikin iskancin ya taso karshe daga iko sun haɗu da su su kama su a kai su kwamferiya a musu taron gita hudu a haido su shi kenan gobe sai ya nemi wata hudun ko takwas ya rike ko ba haka nan ba ya dai san ga abin da zai raba ku da shi to Allah shige mana gaba mun shige wani karatu ne maka wani karatu ko to duka wannan na ɗaya daga cikin aikin da Yahudawa suke dan su yaƙe mu wanda na sha gaya muku cewa sun yi kirayen hanyoyi wanda suka ce ya za a ga sun hallakar da al'ummarmu na daga cikin hanyoyin da suka ce za su ɗauka suka ce za su yi mana razuli cikin shi da yarki psychologic ɗin nan su yaƙi tunaninmu suka ce na daga cikin abubuwan da za su aiki da su akwai mata mace kayan aiki kwarai da gaske mace kayan aiki ce mace ya haka mutu tarbiyya ko za ta aiki iya masu tarbiyya ko ba haka nan bane ba sai ka ga mace guda ta aiki iya bakwai takwas kuma din kirki ha to in ta lalace fa wannan din za ta aihuwa ai sai wanda Allah ya yarda shi yasa suka ce to za su amfani da mace saboda mace kayan aiki ce kayan aiki ce haka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin aka ce kai mace in Allah ya baka iya mata uku biyu har daya in kai mata tarbiyya ka kai ta gidanta Allah zai baka aljanna saboda ne an san hadarin da ke da kai cikin aikata cikin tarbiyyarsa saboda ita matsalar da ke da kai in ta lalace sai ta gayyato wa an su cikin lalace haka nan ne yanzu in tambaye ku mace in ta koma karuwa da namiji guda take lalata a dubu za ta ko ba haka nan ba za ta iya jawo wani wanda ta gaba ruwan shi ta sanyo cikin harakai ko sai ta ga yi ta cikin harka sai ta jaye jikinta yanzu dole ya je nemo ta wanda zai ma'amala da ita ya aiku kalla ko su turawan da mata ne suke aiki yanzu ka je cikin banki banki ka je cikin wannan alimentation ka je cikin entreprise da yawa ni za ka gani za ka ga mata su ne kayan aiki su ne wanda za su rinka jawo kiliyan sai ake ki dan sa mini ko ba haka nan ba ana ganin ƙwabirinsu da hili su sa kaya matsatsu wala akwai kamfanoni da yawa wanda in ka shiga cikin su zaka zaka ga sai wanda ka makamce har ka fito nan kulkusa duk ga sanan kewaye da su saboda mu yanzu an nuna mana wai sai da mata to ka wa su wannan ai ba a magana ba turan da ban ba a magana cikin kamfanoni duk inda ka gani za ka gani an mai da mata kayan aiki a a shi ne ai shi ne jarki psychological eh kware da gaske ai yana ɗaya daga cikin abin da likitoci suka ma abdullahi gadon ɗaya magana wai ya aka yi maza ba su sa arminsu da shi ɗauke to shi ya abin da ya fahimta ba zai yarda ba shi yana gida mata ya tana can tana kwana tare da wani ƙato eh eh eh eh mana duk cikin aiki ne duk cikin aiki ne kuma yanzu in tambaye ka kaga ana iya kawo gyara cikin wannan ko ba haka nan ba bai dace ba a ce mutum an ta zo za ta a kwana kuma ko ƴan matan ni kwarai da gaske na san akwai wani likita wanda ya shahara ka shi in babu su ya raba ko da ƙarfi zai faɗa mishi da ƙari zai waɗa musu ya san waɗa matsiyan mutane ya musu ciki wallahi na san wata wadda ta zo tana gaya min tana kuka subhanallah an san shi da abu kun ga wannan abu ne wanda ya kamata a kawo gyara ciki ba an ce ba yanzu ka kalla yadda ƴan mata suke kuma ka kalla yanzu kai kahin su je ka je bakin ikwaloli ka ga mu'amalar maza da mata ko ba haka nan ba a saman titi ba kuna za su da suna rungume rungume za ka ga wane ya rika wancan duka aini an cire mana kumya kuma wannan yana taimaka mu muke taimakawa ya tafiyan namu ke hitawa daga cikin gida to wannan ai da rana ne ma da sauki to amma a ce mace annabi ne ko yake bakin da mace da namiji suka keɓe su biyu da uku su shedani ko ba haka nan ba ka bar matarka ta ita da wani ta kwana da sunan aiki ina musulunci ya yarda wannan yasa ai aikin ma malumai sun ce ba wai kowane aiki ya halitta mace ta yi ba akwai wani littafi da wani babban malamin ya rubuta sunan shi amalul mar'atul muslima aikin mace musulma tarihi baitaha wanda ya shahice ta hita daga cikin gidanta za ta to ga sharuɗan ga ka'idodin da musulunci ya yarda da shi na daga cikin sharuɗan ya zama da ma'aikatan ba maza sai mata a wata ma'aikata ce yanzu a ma'aikatu yanzu ana nan kokarin da ake fa wai so ake wai mu da matan nan da ciya da arziki wai sai an maida ma haka wai duk in ma'aikatar da ke da kwai namiji to ya zamana akwai mace duk ma'aikatar da ke da kwai namiji to ya zamana akwai mace eh ba ba wai cikin a ko ina ne saboda an yaki tunaninmu da Allah ina mace a musulunci kai tsaye malumai sun ijma'i cewa mace bai dace ta kai ta aikin soji ba na daga cikin sharuɗan suka ce aikin na mace za ta yi zama na bai saba ma ɗabi'ar ta na mace ba kaga mace ya aka santa ƴan hutu ce ƴan gata ce amma ka ga mace ta sa ta yi tana zazzare idanu ya saba ma ɗabi'ar ta na mace ko ba kai ka zauna da mace tana zazzare ma idanu ya za ta ta zauna ne to ka gani shi ka a kawo gyara abubuwan yawa suna buƙatar gyara to Allah shi bai mana gaba wannan hudu yana cikin aikin yahuda wannan su ne sun ce Allah ya ba mu labari wala ya zalu na yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in tabawu Allah yake ba za su bushe ba suna yaƙa ku har sai sun ga kun yi ridda kun bar addini yanzu yau don mace ta hito ba hijabi har mun maida shi ba komi ba na daurawa yake kallon mace haramun ne ka kula ma mace ido to ne ce mala a Lagos koko wai har a Lagos kallon mace haramun ne to yanzu in ka ɗauka mu ha'anan ya za a ce ma mu yanzu nan mace dan kaga kabrin mace dan kaga cinyar mace ba wani abu bane ba ba komai bane ba wannan ko ba haka nan ba ba ko wannan mu yanzu wallahi mu dai nan hamu mai da shi ba komai ba ba komai bane ba ba komai bane wurin mu ba komai bane ba dan kaga mace to yanzu yana ɗaya da yana ɗaya daga cikin abinda karatun ya lalace ko ma'amala tsakanin maza da mata mun sha ba da tarihi imamu shafi'i wanda yake cewa na kai ƙarar kaina shakautu ila waki an so ihi suji na kai ƙarar kaina wurin malami na dangance da harzata da salala imamu shafi'i ku karanta ku ga malumai suna ba da tarihi shi yadda kwakwalwar shi take yana da kwakwalwa ne kamar kamera duk abin da ya gani tashi da kanshi yanzu in ya wuce nan yanzu in zai je kasuwa duk abin da ya in shi ne yanzu kuna ya hada ce ta zamna ta zamna yanzu iya ga ta littafi yanzu wannan ba littafi bane ba duk takardar da ya kalla ta shiga can shi sai miƙa muku littafi ya hada ce ga ta in ya je gida can ta rubuta sai da ya kai yanzu in ya zo sai littafi ta ce a'a ga littafi da kake so kawo kuɗi a baka saboda shi duk abin da ya kalla ya hada imamu shafi'i sai yake na ka ƙara ce na wurin malami na kan an gaya mini karatu na ka ta kawo karatu yace fa an kada ni ila tarkil ma'asi ke ma ne yake mini sabarta ba Allah wai imam shafi ilmiya ta ka ka kawo karatun naka shi gaskiya yake bai tunane ta amma akwai wani wata mace na wucewa iska ya dan kada hijabinta sai ya kalli diddigenta diddige fa diddige a shi ne ka ta kawo karatun koya ne yanzu me ba ka gani mana diddige kai diddige ne haba a me ba ka gani yanzu kuma duk yadda ba ka so sai ka gani duk yadda ba ka so sai ka gani ƙarshe abin har ya kai ya yaƙi tunanin namu yanzu ya kai don ka gama mace a cikin wannan shigar ba komai ba ne ba wanda annabi ya ba mu labarin matan na ɗan wuta ne ƙamshin aljanna ma ba su yi amma haka za mu barin siyan mu su hito ka ɗauki wannan yaran yan lakon cikin goma da wahala ka samu uku ko hudu wanda cikin sak in su babu kayan kwalliya sai karuwar ce lakon wani uban wa za ki ma kwalliya lakon ko ba haka nan bane ba lakon ai ba wurin da ya dace a yi kwalliya bane a tsaye wurin neman ilimi ne wannan kwalliya ta ki za ta zama fitina ga abokan karatunki ga malumanki da ke koya miki karatu mushe na in ce ta gana in gina ta yi da cin taɓa kwalliya da zambaki da sai in ki ce ga wani bayani ko ba haka nan ba ƙarshe yanzu ka kalla yadda mata suke ba da dama a yi lalata da su kan a ba su diplom ko su samu na cikin debuwar ko wani abu ko wani abu da sauransu duk wanda yake cikin lakwaloli ya san wannan abu ne wanda ya shahara akwai wata da ta tsaga baki ta ce ita amma za a sayar da dubule taya yadda Allah ya yi ta haka ha ina wallahi akwai wani mushe da ya sha gaya mini mata sun tasar da shi kawai matsala not da Allah ya za a yi ita biye da za a yi dai a bata kawai ita ba ta da matsala ma ɗan mata da yawa suna yi to sun ce ku musu almi kun ce musu kun ce musu ita ba ko subhanallah to Allah shirye da mu sun mai da mace kayan aiki in ka zo yanzu sai sai a ce mace amma babu ɗan islam yassan inda zai yarda ya kawo matar shi ta zama sekretar a ma'aikatar shi amma yara ya ɗauki ɗiyan mutane ki a'a kike sa hijabi nawa wanda hijabi ya duk wanda ya zo ki mai mulki shi zuwa annabi ya ce Allah ya ce a gaya ma matan manzon Allah da ma to duk kasu nan ƙashin mu da murya su wurin magana sai sekretar ki isa in zo ma'aikata ki rinka ɗaga mini murya biki isa ba haka kamfanoni za su cewa a'a in ce mace ce ba wai wallahi akwai wata ma'aikata da na sani da kunne na na shi shugaban ma'aikata a nan garin maraɗi yana cewa su ma'aikatar su babu ruwansu da taimaka a kawai ga yadda za ki musu mu'amala da inkiliyar inki ya zo babu a ina su babu ruwansu da kuma musulmi ne ɗan iska matar shi na gida ta ƙi tsawa ta yi aiki to wannan duka aikin yahudawa ne aikin ta ne yanzu ka kalla in za a talla duk wata talla yanzu in ka kira in ba ka da kiredi ako ne zai ce ma botin kiredi a insija wa zai gaya ma kudin kashin ida mace sai ta kashe murya tana baka hakuri kai hakuri kudin kashin ida amma kana da dama ka ci bashi a yau karatu haka nan ne da man kamawa ne take yi wallahi sai mun tashi tsaye tsayin baka sabulin dala ake mun sai a dauko mace ta buɗe baki ana sallarta makinin a dauko mace ta buɗe baki sun bai da mata kayan aiki kuma matan kayan aiki ne saboda in muku sarrafa su ne kyau ba yanzu ka kalla yau duk wani kamfani da ke son ya yi talla in zai hiddo a yawo sai ya dauko ɗan mata zankaɗa zankaɗa ya ba su kaya matsatsu su hito haka in hoto ne za a yi tallar kamfani za ka ga dole sai an sa mutum to in a can kasashen su ba musulmai ba munan ba musulmi bane ba ke kaga mu abin yayi tasiri ka musulunci za su yi amfani da mata don su gaya za su harji da mu kalla uba nawa aka samu yana lalata da iya shi kwarai da gaske ƙane nawa aka samu yana lalata da magajiyar shi ɗan gida guda kire mun ɗan lakwal wannan ai a cikin lakwaloli nan ba da an sha kama yara mace da namiji sun surfin an hido su suna lalata amma duk da wannan sai duba da ta zo ta ce suna da dama shi wannan mai gayan duba da nan suna da dama ɗaya shi na can gida da ya kama ta da wannan ƙata mantuwa za da ɗan duba da nan amma dai suna biya wani su a bar ta san baɗi shi yasa bari ka cewa amin Allah ya kare mu daga sharrin wa'ancan mutanen kuma kan mu ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'arsu wanda wannan kinannu kan gaba su ne wannan ƙungiyar ta firama masu duk su ne ke ɗauke da duk wani iskanci da kuka ga yana faruwa a duniya musulmi sun kauda kai daga wannan kunje wanda akwai rotari daga cikin su wanda kun gan su nan wurin akwai sunan Niger ga sunan kungiyoyi da yawa na tsahe tsahe na asirce asirce da za a yi abar da mutanen mu sun shigo ta hanyar kiɗe kiɗe ina gana muku daga cikin hanyoyin da suka ce za su bi in ƙetare muku kun ga bayan mace suka ce za su ɗauka education harkar karantarwa ya zama na abin da suke so a koya shi za a koyawa kai yanzu ya dace dan premier a rinka mashi ko na anima su tara a je cikin lakwalolin ka ga har yanzu ana yi musa ake ɗauka zai zo da rediyo ya kunna ma wai ya za a yi kai lalata ka kuce ya za a yi kai lalata da mace ba sai ka mutu ciki ba NCGM a a nan wani ke muku ba kai ka ce ha a malin nan bala'i abin da suke so shi ake koyawa shi yasa kuka ga tabi da bakin ciki ha ilimin namu ba mu ci gaba na zamanin sai ka samu mutum profesa ne har ya mutu bai kare ba kaga an ji gomiya ha ba malam farfesa na'am aha yawa ina matsalar take masu koyawa musulmi ne ko ba haka nan ba shi kawai in dai an ba shi kuɗi zai yi muku duk abin da ake so shi kawai bawan dala ne da je ka kalla cikin hatta ilimin namu na zamani shi ka kuma kasashen mu muna da karamci na ci gaba yanzu a ce kasa kamar Niger leda ma sai an kawo mana daga Nigeria a shana sai an kawo mu lakare ma da kasashen da ake samu in ba kwanan kwanan nan ba da aka samu wani ya fara yi a mu muke yi namu na kanmu kaga hatta ilimin sun burhanar da mu baya da za a yi musu gaba me ka gani an ce ga wani abu nan wanda duk duniya tana amfani da shi kuma yan niyyar suka yi karar shi kaga wa'in france in wallahi sunan na kasa ce duk yadda za ta kaddan komar da ku akan komi sai ta yi duk ci gaba da kuka sani dai amma za su muku za su kawo muku polio kyauta za su kawo muku allurar rigakafi kyauta za a rin kalaba ma yara kanana kafota yadda in su lalata ba za su yi ciki ba za mu rinka shiga ƙauyuka je ƙauyukan nan ka ga yadda ake sa ma mata karan damci ka su yi ciki nan ƙauyuka wannan yaran masu mafi yawanci suna da wannan abin da kansu in kin sa za a rinka ba shi kuɗi za a sa miki kyauta amma cirewa sai ta zama bala'i to Allah ya shige mana gaba kun ga wannan duk cikin aikin yahudawa ne shi yasa annabi ya ce mun ka cewa amin din nan tana da muhimmanci kwarai da kuma mi da kuma kan sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna mana hasada kwarai kan sallama saboda ni wannan sallama su a kan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu yahudawa in suka zo sai su rinka ma annabi muguwa addu'a suna samu alaika shine mutuwa ko lalace tabbata gare ka manzo Allah sai manzo Allah yake musu wa alaikum kuma haka ya tabbata a gare ku to malumai sun tattauna dangance da miye hukuncin na in wanda ba musulmi ba ya muka sallama to kun ga yahudawa ga yadda annabi ya karanta da za a amsa sallama su ko to amma in shi ma sallama cikaka wanda kake jiha ha malumai suka ce za ka amsawa saboda kajini suka ce a cikin sallama sun ma sallama mai kyau a za in yace assalamu alaikum za ka ce mishi alaikum salam ko kuma mi amma su ya ake fara musu da sallama ana fara musu da sallama ne ba a fara musu da sallama sai dai gaisuwa irin tasu ta yan duniya ko kuma ka ce mi irin yadda aka ma assalamu alama nittaba'al huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a to kaga in ka bi shari'a to ka dace in kuma baka bi shari'a ba kana cikin asara wanda sallama wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in kace assalamu alaikum kana da ni lada goma in kace assalamu alaikum wa rahmatullah ishirin in kace assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu talatin Allah yake in an muku gaisuwa ku mai da irin gaisuwar da aka yi muku ko a ku mai da wadda ku mai da idza huyikum bi tahiyatin ku mai da wadda sahita ko kuma wadda take daidai da ita bai dace ba a ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce wa alaikum assalam a a cikin ka sauye ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah amma abin da aka so ka kara ma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu muna fahimta kenan in an ma sallama ana son ka mai da wani ta hita ko kuma ka tsaya daidai gari ta sannan babu kyau ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ba a cewa ta'ala a cikin sallama muna fahimta sannan kuma ba a cewa salamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko kuma mi salamun alaikum yadda qur'ani ya zo da shi muna fahimta ko sannan sallama mu kuke cewa kana cewa amincin Allah subhanahu wa ta'ala da rahama Allah da albarka Allah ta tabbata a gare ka babban malami alamatu islamin yace da mutane sun san alkhairan da ke da su a cikin wannan sallama subhanallah kadi ba ka ga amincin Allah ba suka ce kai ko mara lahiya aka samu a zo a rinka mai sallama insha Allah waje samu lahiya ko da a rasa ta irin rashin lahiya ce saboda amincin Allah kake roƙa mishi da rahama Allah da albarka Allah to me ba mu ciki a kaga ai tahi ina kwana ina yi ko tahi bonjur bonsuwa a kenan za ka yi sallama bayan ka yi sallama in ka so sai ka shigo da wannan gaisuwa ta musa ina kwana ina yi ko bonjur bonsuwa duk yadda kake yi ka iya turanci ka fara da bonjur bonsuwa a'a ka fara da assalamu alaikum muna fahimta sannan kaga in gidan mutane ne zaka shiga zaka cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka yi sai ka nemi izini in shigo koko ba daga kayi sallama ba za ka kunda kai a sai ka nemi izini in kayi sallama Allah ya ce mai dace ku shiga gidajen wa'ancin ku ba har sai ku yi sallama kun nemi izini in an muku izini ku shigo in an ce ku koma Allah ya ce ku koma wannan komawar shine yayi zama alkhairi a gare ku akwai sauran lokaci mu shiga cikin baji na gaba a sai malam yake wannan hadisi gashi nan Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Arab al-Mufrad wa Ibn Majah wa Ibn Khuzaimah wa Ahmad wa Sarraji bi sanadin sahihun sai malam yake fa'idatu ga wata fa'ida yake ta'minul mutaqaddimin wara'a al-imam yakuna jaharan wa yakuna jahanan wa jaharan wa minene ah ومقارنا منكم وقرونا makarunan ko ma'a ta'aminul imam yace cewa amin in nan zai kasancewa a hili ne mamu za su karanta wannan amin in tare da liman kamar yadda can za ku gasa bu'aida can karatun da muke na farko in liman ya ce a yana ɗauka sannan mamu su ɗauka bai dace a rige liman cewa amin in da shine sai kuka ga yace la yasbiquna bihi kama yaf'al jamaahirul muslimin bai dace a riga liman cewa amin ba kamar yadda da yawa daga cikin musulmai ke yi wala ya ta'akharuna anhu sannan kuma bai dace sai liman ya ida cewa amin ba sannan mu mu ce amin mala yace hadha huwa alladhi tarajjah indi akhiran kama حققته في بعض المؤلفات منه سلسلة الأحاديث الضعيفة وصحيح الترغيب والترهيب muna fahimta ko kenan sai liman ya fara ani sannan za mu ɗauka bai dace mu riga liman ba kuma bai dace sai liman ya iya duka sannan mu yi ba kenan sai zamana tashi ne zawa za mu tashi qira'atu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da al-fatiha karatu da ake yi karatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sallah bayan ya karanta suratul fatiha kenan sai mu saurara nan abinda muka karanta ne daidai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka shayi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah eh wai yaron da ba a same shi ta hanyar alimi ba zai iya bada limanci me yasa ba zai iya bada limanci ba ai shawara da shi ne da za a aihuwar shi sanar in kogo a kamar baban ya wanda ya aihe shi ya ji ya da uwai sannan ya nemi yaron ai shawara to kai za mu aihuwa ka ta wannan hanya ai shi ma bai da laifi cikin wannan su wane ne yan iska wanda tsotsan ya haɗa kansu su ne uwayen nasu da suka bi wannan hanya shi ai ba shi ba ai shawara da shi ba haka Allah ya kara mai rayuwar shi shi yasa shege wanda mu muke ce ma shege asalin kalmar shege ma ba daidai bane ba wai a ce ɗan shege wannan ai ba daidai bane ba da ne yadda muke iya sai dai kawai shi Allah ya yarda shi bai hito ta hanyar almi ba duk wani abu da ka sani da da aka haihuwa zai yi shi ma zai yi zai iya limanci har na Ka'aba har Ka'aba zai iya ja ba wannan masallatayen ba in in kuma duk wanda yake ba zai ba sai ya kawo wani dalili ne yake shirya ba zai limanci ba kawai dai wani sharadi annabi ya sa a cikin limanci mutum ya zama yana da ilimi ko ya san dangance da abin da zai ga mutane sallah dan kai ga baban ku muna gani ba sai suratul fatiha ba sai mu za ka ga baka mun sallah a ai ba zai yiwa ba kenan zai iya yi insha Allah da duk wasu abubuwa da ya kamata su sannan kuma zai iya shiga aljanna ma ya bar kai ba kai kake kallon baban naku baka shiga ba mata ƙarya ba Allah haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana inda akramakum indallahi atqakum babu wanda yayi wani wurin Allah sai wanda ya hijin tsora Allah a cikin kullukum min adam haka annabi yace dukkan mu adam ne wa adam min turab ko kuma daga ƙasa muke shi wannan bai da laifi kawai Allah ne ya jarabe shi ya hito ta wannan hanya shi yasa irin kyamar da muke ma wannan yaran ba daidai bane ba ko ba haka nan ba ba daidai bane ba su ai ba su da laifi kaji ana a'a ai ai shi kaza ai ta hanya kaza aka same shi dan Allah nune ne laifi kamar yanzu sai ka ce misali ai wai in gurgu aka yi shi yau ne ne shi a yi gurgu ko ba haka nan ba ai haka Allah ya so ya ganshi to Allah ya tabbatar mana da alkhairi eh ai magana ce wanda yayi ba tare eh ai shi yasa yasa maka sai an akwai dalili sai a kawo alaikum salam wa rahmatullah kaji ko haka nan ne mana yanzu da ka ɗauki jariri ka kai shi wani wa'ansu zai tashi ce su ne uwaye ko ba haka nan ba shi yasa asali shi wannan ɗa bai da wani alhaki bai da zanubin komi sai dai ma in ya ƙara mai da al'amarin shi ga Allah Allah ya bashi lada ta jarraba wacce yi ko ba haka nan ba wanda bai dace irin abubuwan da mutane suke ba su rinka aibata wannan yaran shan ba daidai ba ne ba sai dai inda wani abu can za a aibata shi in ya taso ya rena mutane to za a aibata shi da rena mutanen da ya kamar yadda za a aibata wanda yake da uba amma magana ka ce ai shi baya da uba ba bai da uba ta sama ya waɗo a ko ba haka nan ba daidai baka san baban shi ba shi kenan kawai alaikum salam wa rahmatullah ha shi wannan dangance da gado asali matsala ce wadda ke da kai tsakani shin cewa zai gado ko ba zai gado ba wanda malumai sun kai ruwa rana kan wannan matsala asali sabani ya samu asali ka da Allah subhanahu wataala yake cewa yusikum Allah fi auladikum min zakari mislu hajjil unsayayn sai Allah yake ai da muna fahimta da aka ce ba a bambanta ba wanda ya shigo kayan almi ko ba wanda ya shigo kayan almi ba sai daga cikin wasu malamai suka ce to ai shi wannan dan asali ma musulunci bai san da shi ba wanda insha Allah sai mun samu dama wata rana za mu zauwa mu tattauna mas'ala shin yana da ko gaira amma dama mas'ala ne wanda yake sabani wanda in ka dauki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin magabata zaka ga suna kallon cewa zai iya cin gado wasu kuma suna kallon bai da gado yanzu ba eh ha wa alaikum assalam wa rahmatullah yana cikin kuskure bai dace in an ma sallama ba ka ce amin wa alaikum salam ba a bukata ka ce amin kawai ka amsa sallama da aka yi ba in mutum ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ba ka ce wa amin sannan ba daidai bane ba amma sallama ka ce mala ba amma sallama ka ce na waya ne duka ba daidai bane ba ina da haƙƙi tunda na ma sallama amsa mun sallama ta sai ni ina waya ne ko ba haka nan ba ai bakin ciki ne in ma addu'a kai ka kimin نعم yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke haɗa akan wannan masalai annan muhammad salam ya ce macen da ta mutu wurin aihuwa ta yi shahada to yanzu ka isa ka ce macen da ta yi cikin shege wurin aihuwa ta mutu ba ta yi shahada ba shi manzo Allah ya ce macen da ta mutu wurin aihuwa malumai su ta kai ruwa ranar shin ta yi ko ba ta yi ba amma manzo Allah bai ce ba ba ta yi ba can zunubin ta tsakaninta da Allah ko ba haka nan ba amma manzo Allah ya ce duk macen da ta mutu wurin aihuwa ta yi shahada to shi kenan kawai matakar ni ba ta shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kaga shirka bala'i ce Allah ya raba mu da ita zuwa wurin bokaye da ɗan bori da ɗaukan layu da wasu ƙahunna duka ba daidai bane ba wallahi sai mu saurara ko tunda a yau ba a yi karatu ba wancan balle a yi ta a yi tambayoyi yau karatun namu ya ƙare kan baƙaƙen turawa da masu gidajen a abin da muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya duk musulman da ke cikin wani kunci ko damuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mishi wannan damuwar ta shi muna da Allah ya sa albarka cikin kasuwancin mu Allah ya sa albarka cikin ayyukan mu Allah ya sa albarka a cikin sha'aninmu baki ɗaya muna addu'a ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu Allah ya sa su huta wanda suke rayu kuma Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi in ta su mutuwa ta zo kuma Allah ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya zama da ƙasar mu insha lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya Allah ka ba mu iko na mu yi mashuwa gabanni biyayya akan abin da ka yarda da shi ya Allah kaka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da baka yarda da shi ba muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ga duk mutanen da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi duk mutumin da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai shi ta sako ta hanya yana shiruwa Allah ya shirya da shi in kuma bai shiruwa Allah ya kawo wata guguwar bala'i ta biya da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh